ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar a ranar Lahadi 21 ga watan Safar shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin sha takwas ga watan Satumba na shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine darasi na ashirin da tara cikin jiran darussa daga littafin jami'u bayanil ilmi wa fadli wallafar al'imamu Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdulbar annamari Abu Umar rahmatullahi alai imamu Abu Umar ibn Abdulbari ya rasu a shekara ta 463 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama kamar yadda aka sani muna amfani da nuska ta Abu Ashbal az-Zuhairi wanda ya tantance abin da ya kira da suna sahihu jami'i bayanil ilmi wa fadli zamu tashi inda yake cewa faslun fil insafi fil ilmi wannan gaba za ta magana akan adalci game da ilimi abin da yake nufi da adalci game da ilimi shine game da aka san asalin ma'ana adalci aje komai a mahallinsa wato ka ka aje komai na ilimi da masu ilimi da masu koyon ilimi da masana a mahallin da ya kamata a aje su wajen faɗin gaskiya wajen jinjina ma masu faɗanta wajen iya yadda da kuskurenka in ka yi kuskure wajen jingina magana zuwa ga masu ita ba tare da ha'inci ba wajen gujewa son zuciya gujewa ta'assubanci da natsuwa akan itirafi da kuskure in kayi da kuma bima dalili kawai ba tare da son zuciya ba an tambayi alallama ibnu baz game da cewa a wannan zamani da muke rayuwa Allah shi gafarta malam da ake yawan samun sabani tsakanin malamai wanne wane ya ci kaza wane ya faɗi wata magana wadda ba wannan ba wane ya faɗi wata magana wacce ba wannan ba aka ce Allah gafarta malam wane zan bi wani zance zan bi sai yake cewa kamar yadda yake cikin mazmul fatawa na shi yake cewa al-mu'minu wa talibul ilmi alaihi an yataharra dalil shi mumini da kuma ɗalibin ilimi musamman abin da yake a kansa shine ya yi kirdado ya nemi ina dalili mai inganci yake ya ce fama kama alaihi dalilu fa huwa alwajibu fil ittiba wanda abin da dalili ya tsayi a kan shi shine dole abin da za a bi fi masailil khilaf can karshe ya ci gaba da cewa ɗalibul ilmi yanzuru ila al-adillati min kulli fariqin idan ka samu mas'ala masu saɓani kai ɗalibi za ka li dalilan kowane ɓangare ya ce wa ya ta'ammal kuma ka tsaya ka natsu wala ya ta'ajjal kada ka yi gaggawa sai ka natsu ka kalla faman kana dalilu ma'au duk wanda yake da dalili ya ce fahuwal muttaba shi ne abin bi wala ya ta'assab banda ta'assubanci li ahadin ga kowaye bal yattabi'u zahirar qur'ani wa zahirar sunnati wa qawaid shari'ati aina ma waje da ha, shi duk inda ya samu zahirin wanda yake da ƙur'ani zahiri abin da ya ambata, wanda yake da sunna a hannun shi dalili zahiri abin da ta ambata, wanda magana shi ta dace da ƙawa'idun shari'a ya ce to wannan shine wanda za ka yi. Wannan kamar al'imamu a shekul Allama Ibn Baz kamar yana mana samari ɗin abin da wannan babi yake so ya mana magana a kai ne na tsantsagwaran wato ikhlasi da tuma'anina da natsuwa akan mas'ala haka al'allama ibn hazmin rahmatullahi alaihi a cikin al'akhlaq wasiyar shi ma ya wata magana kwatankwacin wannan doguwa amma a taƙaice abin da yake cewa ya ce ilimi da Allah yake bai wa bayi shine ni'ima mafi falala da Allah yake bai wa bayi a nan duniya ya ce kuma daga cikin alamar wannan ni'ima mutum yana cin moriyarta ba wulakanta ta yake yi ko yana misusing ɗinta ba yace a tarar da cewa yana da adalci wajen aje komai a mahallinsa to yana daga cikin haɗari a samu mutum mai ilimi ko ɗalibi ko mai mu'amala da ilimi ka tarar bai da adalci a wajen maganarsa bai da adalci a wajen hukuncinsa ba shi da adalci a wajen danganta maganganu zuwa ga masu su yana so a ga magana kamar tasa ce alhalin ba tashi ba ce bai da adalci wajen in yi kuskure ya dawo ya gane kuskure ya yi kuma ya karɓi kuskurensa yana da ta'assubanci ko yana da kyale-kyale ko yana da san asani ko yana da girman kai duk waɗannan suna suna cin karo da ma'ana ta adalci za mu ga cewa Allah madaukakin sarki a cikin alkurani ya umarni da adalci da macan wa umaitu li a'dala bainakum da ire-iren faɗin Allah ya yi lazina amanu kunu qawwamina bil qisti shuhada lillahi wa wa in hakamta bainan nasi da irin wa in hakamta bainan nasi fahkum wa in hakamta fahkum bainahum bil adli da ire-iren amin bil qisti akwai hadisi na al-imamu Abdurrazzaq as-Sanani Bukhari ma fitar da shi mu'allakan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal muqsidina inda Allah yawmal qiyamati ala manabira min nuri lalle masu adalci ranar alkiyama suna kewaye da Allah maɗaukakin sarki ranar alkiyama akan wasu mimbarori na haske yake cewa an yaminin rahman za a zaunar da su akan waɗannan mimbarori ne a dama da ainihin wato al'arshin Allah ya ce wa kirta ya dai yaminin duk da yake bashi Allah ko ina a hannayensa a ainihin wato a hannayensa biyu duka dama ne annabi sallallahu alaihi wasallam ce humul ladina ya'diluna fi ahlihim wa ma wuddu sune masu yin adalci tsakankanin iyalansu da kuma duk abin da aka danka shi a hannunsu sawa'un ilimi ne shugabanci ne alƙalanci ne shawara ce aka nema a gunsu ko menene wa ma wullu duk abin da aka danka danka a hannunsu to wannan irin wannan su suna nan da yawa akan muhimmancin adalci akan komai to balantana kuma akan ilimi wanda siffa ne na Allah wanda kuma shine gadan annabawa a takeice malam yace qala abu umar min barakatil ilmi wa adabihi al insafu fi yana daga cikin albarkar ilimi da kuma ladabin da ke cikin ilimi shine adalci a cikin al'amarin ilimi yana wanzar da falalarsa wa man lam yusif wa man lam yusif lam yafham wanda bai da adalci ba zai fahimci komai a ilimi ba wanda ya zama son zuciyar shi kawai yake so ya ci a cikin ilimi abin da ya tsara haka yake so a karanta mishi ko yadda yake tsammani haka yake fata ya gani to ba zai fahimta ba domin hankalin shi na can kan wannan abin da yake tsammani ina zai samu wani abu wanda zai goyi bayan wannan son zuciyar nashi to ba zai gane komai ba walam ya tafaham kuma ma ba zai iya wato sakin cikin shi ya fahimta din ba وقال بعض العلماء ليس معي من ليس ما ليس ليس معي من العلم الا اني اعلم اني لست اعلم yace babu bani da bana tare da komai na ilimi sai kasancewar na san cewa ni ban san komai ba sanin da na yi cewa ni ban san wani abun a zo a gani shine ilimi wato in fahimci cewa ilimi na da iyaka ilimi na dan kankani ne ilimi na ba wani na a zo a gani bane wannan shine tsantsan ilimin da nake ganin na da shi wa qala mahmud al-warraq atammu nasi a'rafuhum bi naqsi wanda yafi kowa cikar ilimi shine wanda yafi kowa sanin na kasar da yake da ita ilimi wa aqma'uhum li shahwatihi wa hirsi wanda kuma yafi kowa iya karya kashin bayan sha'awarsa da kwadayinsa sha'awa ta duniya da kwadayi na abin duniya in ka iya fin karfinsa wannan kafi kowa ilimi haka na ƙasa da kai tare da ita ta dan adalci in ka iya wato sanin ta ka fahimci ta to ka fi kowa ilimi wa kana malik ibn anas yaqulu ma fi zamanina shay'un aqalla min al-insaf malik ibn anas rahmatullahi alayhi imamu darul hijra yakan ce a zamanin mu zamanin su maliku ya ce babu abin da ya karanci kamar karancin adalci wajen magana wajen hukunci to ina kuma da maliku ya ga mu zamanin da muke rayuwa wanda iri iri mutum ba malami ba za a ce malami ne kuma dole haka ba a kura a yi ta kiran shi da suna malami ko shi yana da kan shi ko su suna da shi ko kirkiri ana ganin abu ga inda gaskiya take za a ce ba ita ake so a san inda za a canza ta a caccanza hukunce hukunce a dinga ƙarerayi ga sunan iri daban-daban yanzu ka duba misali ga karfin tsaya misali yan drama su ma dole an ce faɗakarwa suke an ce dole a yadda cewa ba su ma faɗakarwa suke kuma kowa ya haƙura yadda haka saboda rashin adalci da ake a wannan zaman Allah shi kyauta وروي وروى سفيان بن عيينة عن ابن أبي حسين قال اختلف ابن عباس وزيد بن ثابت في الحائض tanfiru ibn abbas radiyallahu anhu da shi da malamin sa zaid dan sabit sahabi ne shi ma ko malami ne ga ibn abbas mun ji a baya sai suka yi sabani game da mai haila in ta je aikin haji wacce ta je aikin haji an ce ta yi komai in banda dawashi ta je zaman ta je arafa sai ya zama tana da haila shin za ta yi za ta fita ta ba arafa bayan kwana biyu yomin nafari ranar sha biyu ga watan zulhijja ko ko za ta zauna tunda da an fita kuma abin da ta shine tawaful ifada tawaful ifada da bata yi ba wataƙila bata riga ta yi shi ba ko kuma in ma ta yi shi abin da ke gabanta shine tawaful wada'i a wannan ranar sha biyu ga watan ita kuma an ce kar ta yi dawashi shine abin da aka ce kar ta yi tana iya yin sauran abu me za ta yi fa qala zaidun la tanfiru hatta yakuna akhiru ahliha bil bait tawaf ba za ta mushi cewa wa qala ibn abbas idza tawafat tawafa al ifada wa la tuwaddi al bait ibn abbas yace a in ta riga ta yi tawaful ifada sannan sai jini ya zo mata wataƙila ranar goma ga watan ne bayan ta ta yi ifada sai jini ya zo mata to daga nan mina in ta gama kwanakinta guda biyu ko uku na kwanakin jifa don ta kama hanyar garinsu kawai ba sai ta je ta zama an ya kuna akhira ahadiha a bilbaiti ba ba ita ta yi dawafin ban kwana ba kaga sun yi sabani kenan wancan malami ya ce sai ta jira kuma tsawon kwanaki ta je ta yi dawafin wadai wannan malami shi kuma ya ce inda ta yi na ifada to za ta haƙura ta kyale na wadai da suke wannan sabanin suke tattaunawa ta ilimi akai قال ابن عباس sai ibnu abbas ne ce farar da alaihi zaidun qawluhu sai zaidu ya ce wannan magana kuskure ce ba daidai ba ce wa qala ibnu abbas sai ibnu abbas ya ce wa zaidu sal nisa'aka ka je ka tambayi matan gidanka ka tambaye su ummu sulaimin wa sawa hibatiha su ummu sulaim da kawayenta fa zahaba zaidun fa sa'alahunna sai je tambaye su thumma ja'a wa huwa yadhaku sai dawo yana dariya fa qala yace alqawlu ma qulta ai abin da ka faɗa shi ne gaskiya ka ta adalci mata ne kuma suka raba gaddama saboda ta faru da su domin da mu ne yanzu idan mutum ya dawo kawai sai ne ba zai ma ba zai ma faɗi yadda aka yi ba tunda dai ya ji ba a goyi bayan shi ba kaga wanda ya je tambayo din ashe shi ne bai da fatawa mai karfi a kai to kaddara mu yanzu ya muke malaman yanzu ya suke ɗaliban ilimin yanzu ya suke masu tattaunawa akan mas'ala yanzu da sunan munazara ko muƙabala ko da sunan kure yaya suke in suka ga hujja da ta saba wa tasu in tafi karfi shin zai yi dariya misali wa huwa yadhaku ko da Allah ya taimake shi zai ce ya yarda an fi shi hujja to ba na jin zai yi dariya zai ka ga ya bata rai a busan kamtarira ya gani to shikenan dai ba yadda iya an riga an ritsa shi to shikenan an dici kai ka kai ai ai ai a matsalar dai amma akwai ma sabani ma akwa da ce akwai sabani amma dai bangaren na kai ya dan fi karfi wannan ba wanda yadda zai karba kenan zama wallahu almusta'an wa qala ibn ibn hurmus yake cewa ma talabna hadha al-amra haqqa talabi wallahi ba mu tsaya ba mu tsaya mun nemi wannan ilimin irin yadda ya cancanta a neme shi ba wallahi yana gaya wa kanshi yace mu fa da kuke gani jama'a maneji ne kawai ba mu nemi ilimi yadda ya kamata a neme shi ba malami tariki yake cewa qultu bal haula'i humul ladina talabu haqqa talabi yace wala waɗannan su suka nemi ilimin da gaske walakin na tawadu amma kankan da kai ne wanda mun ji daga cikin sukufi mafiya muhimmanci ga mai neman ilimi yace bi khilafi ma tamatta'a bihi ahlu zamanina shi shi shi tawalu ya saba da abinda mutanen zamanin mu suke takama da shi min al-kibari da girman kai wal gururi da rudar kai fa najidu al-wahid minhum lam yatlub ba'd ma la yas'uhu jahl za ga mutum bai ma riga ya iya abin da bai kamata ya jahilta ba basics na ilimi ma bai iya ba ثم هو يقول كما قال صاحب المعرة amma sai ka yana magana irin ta abin nan al-ma'ari abu abu da yake ce mishi bakawon nan bakawon nan na ma'arra me sunan shi ba abul ala al-ma'ari makawon nan ba falsafan nan shine yake waka yana cewa inni wa in kuntu al-akhira zamanuhu la atim bima lam tastati'u al-awayr ce wallahi ko da muka zo daga baya za mu iya kawo abin da mutanen farko ba su kawo ba haka yake cika wannan bakin gashi makawo gashi zindiki amma kuma yake cika wannan bakin to zaka ga lisanul hal na mutanen yanzu haka suke nunawa hum rijalun wa nahnu rijalun ai mu ma mazaje ne dan mutum ya dan ji ya ne rabi ko ya dan san wata wata yar ainihin muzakkira ta usul fiqi da aka yi a university ko ya dan halarci wata daura ko ya yi wani digiri nashi falle daya ko ya dan yi karatu a zaure zuwa muktasar shikenan sai dauka wai malamai wai wai shi ma sa'ansa ne shi ma wai ba dama ne wannan irin girman kan haka muke fama da shi a wannan zamani Allah ka yayi mana fallahu marham aslafana ce Allah ka jikan magabatan mu waghfir lana dha'afan Allah ka gafarta mana raunin mu warzuqna tawadu'a Allah ka azurta mu da tawalu amin ya Allah قال مالك مالك يكي أدرك وأدركت رجالا يقولون ما طلبناه إلا لأنفسنا وما طلبناه نتحمل أمور الناس Maliku ya riski malamai ya ce suna cewa kai jama'a mu fa ilimin da muka koya ba mu koye shi da mutane ba mun koya ne dan kanmu dan mu yi ibada ba mu da shi da yawa wanda za mu iya bayarwa malaman su maliku ne ba suke faɗa wannan jama'a ya ce wa ma talabnahu idan tahammala umuran nas ba mu koyi ilimi dan mu ɗauke wa mutane nasu jahilcin ba dan mu wakilce su zauna da jahilci duk abin da suka ga ba su gane ba kawai su tuntube mu irin da mutane nan suke suka ɗauka din da malami yake kawai to wakilin jahilcin sa ne da abin da ba su sani ba to yanzu yanzu nan kawai ya gaya musu wani ma zai ce zai bugo maka waya ko maka ko sai ce dan Allah sai maka hoton wata aya ya ce dan Allah ka karanta mishi lafazin wannan aya ko wata adda yanzu yake bukatar ta kuma bai taba sanin ta ba ko bai bai shirya wai je gaban malami ya koyi wannan karatun ba sai dai kawai kai da kake wani wuri ke ganin ai ka kana da kanka wakilin addini to ka karanta mishi kawai shi kuma ya bu abin nan ya bu hawa da saukan murya shi kenan haka mutane suke yin wannan gangancin ko kuma zai jima ana wata rigima kawai sai ya kira ka ya ce alga ta malam wani ne aka ce wai ya buga waya yana so ya saki matar shi A sai matar shi B ta dauka sai ya ce ya sake ta to yanzu wacce ce ta sako sai na ce mishi kana da mata biyu ne ya ce ko aure bai ce to ina ruwanka da wannan rigima wai ai ya ji ana yi da ce to ina ruwanka dan ka ji ana yi dan ka ji masu kuɗi suna rigima yanzu akan farashin wata sabon mota sai ka ce wanne ne farashin da ya kai ina ruwanka ka je ka ci gaba da neman abin da kake nema na rayuwarka kawai Allah shi kyauta. Wakala Abdurrahman ibn al-Qasim Limalik, Abdurrahman dan Qasim malamin su Maliku ko ya ce, Ma alamu ahadan a afuwan ɗalibin Maliku, kasan Maliku na da irin waɗannan masu sunan guda biyu, akwai Abdurrahman dan Qasim shine mutumin Maghrib ko? Da ya zo daga Misra sai yana gaya wa Maliku yake cewa ma alamu ahadan a alama bil buyu'i min ahli Misra. ya ce wallahi ban san mutanen da suka kai mutanen ƙasar misra sanin kasuwanci wa alaga wata wala sai wani kuwa mai mashi mamaki ya ce wa bi mazalika ya aka yi suko suka fi kowa iya kasuwanci kala ya ce bika alaga ta mala ilimin ka na da aishi suka karanta suka yi kasuwanci fa kala ana la ariful buyuwa fa kaifa ya'rifuha bi ya'rifuna bi cika da Allah bar wannan zancen da Allah ni din maliku na san kasuwancin ne ta yara su koya a nuna zikirin tawalu ba to mu ne su alhamdulillah ya gaskiya alhamdulillah eh wanda ma bai ya dauki abin da sauki kenan wani ya ce mashi to kai kai ba kai ka lura mana ka gani ba ga da na fasa ta ba kai ka ce ka sake dubawa ai na yi bincike ne mai tsanani a kai eh ce sai da na istiqsa'in duka bincike a kai wato sai mutum kawai fara abin da nuna cewa ai shi ya iya inna ma'utu ala ilmin indi inna cewa ai shi ma sha Allah ne maliku ce to ni ma bai ma iya kasuwancin kuma wannan magana gaskiya ce maliku babu wanda ke da littafi irin nasa wajen kasuwanci domin hatta kasashen turawa har a wannan zamanin sun gina da dama daga cikin commercial laws din su kuma kasar faransa da kasar italiya da makamantansu sun gina commercial laws din su akan ka'idojin da maliku kawo a cikin wada Allah ya gafarta mashi Allah ya kara mashi rahama وقال خالد بن يزيد بن معاوية خالد بن يزيد بن معاوية كتوى عليت بجمع الكتب فما أنا من العلماء ولا أنا من الجهال تتو أونيت أمين أونيت na ba da muhimmanci ne ni da abin da na san na yi shine na tara littafai ni dai ban zama malamai cikin malamai ba kuma ni ba cikin jahili ba la fil iri wa la fil nafiri ke ce na san ni ba jahili ne kinni baki fatik ba kuma ni dai ba malami bane Allah daya ba ni dama na tara littafai duk wannan wai wajen magana ne akan su yi adalci su yi tawalu su nuna su ba wata tsiya bane sai Allah ya daga su Allah ya jinjina a ainihin wato girman su wa qala yazid ibn abdul al-walid ibn abd al-malik shi kuma yake cewa idza ma tahaddathtu fi majlisi tanaha hadisi ila ma alimtu duk sanda zan yi magana a makaranta ta a majalisi na a fada ta to zance na yana karewa ne iya abin da nake faɗa shine ila ma alimtu ina tsayawa ne iya abin da na sani yace walam a'du ilmi ila ghairi ba na tsallake ilimi na na tafi kan abin da ban sani ba ba na tsallake ilimi na zuwa kan abin da ban sani ba wa kana idza mata na hasa kattu ci da zaran ilimi na ya kare sai ne shi inda na san ban iya ba inda na san ban karanta ba inda na san ban nazarta ba sai ne shiru na bar magana a kansa wannan yana cikin a wato kofofin adalcin tsayawa iya inda ka sani wala ta kuma dai salaka bi ilmi duk abin da baka sani ba jama'a kar kai magana a kansa ka zauna lafiya ba dole bane sai kai magana akan komai ya zama maganar ka ta tsaya akan iya abin da ka sani wa qala ghayruhu wani sa yace alimna ashiya'a wa jahilna ashiya mun san wasu abubuwa wasu kuma bamu san su ba ma ma ra'aytu mithli ko inji sha'abi أنه قال روينا عن الشعبي أنه قال ما رأيت مثلي ما أشاء أن أرى أعلم مني إلا وحدثت yace ni ban taba ganin mutum iri na ba duk inda na so duk inda na je sai na ga wani wanda ya fiye iri in dai na niyyar na gani inda na waiga sai ga shi ga wani mai wani ilimi illa wa haddasu ce kuma sai na je na ji a gaban shi ta sai tara ilimi mai yawa wa qala ghayru alimna ashiya wa jahilna ashiya fala nabtulu ma alimna bima jahil ce wasu abubuwan mun sani wasu kuma bamu sani ba kar mu dinga bata abin da bamu sani ba ta hanyar abin da muka sani da an faɗa wannan sai mu ce ƙarya ne ni ban taɓa jin wannan ba ƙarya ne shi ne mutum ya bata abin da bai sani ba ta hanyar wanda ya sani wato kaka rike abin da ka sani hujja akan abin da baka sani وقال حماد بن زيد سئل أيوب عن شيء فقال أن تنبي أيوب ibn abi tamima as-sakhtiyani ɗaya daga cikin malaman tabi'ai jama'a muji wannan magana aka tambaye shi wata magana fa qala lam yablugni fi shay'un ce wallahi ban karanta komai ba daga akan wannan mas'ala wani malami na bai taba koya mana komai akan ta ba fa qila lahu fa qul fi bi ra'ayika alaga ta mala ai sai ka ba mu fatawa da abin da ka fahimta fa qala la yablughu ra'ayi ce ina wane mutum ai ra'ayina bai kai karfin ya fatawa akan wannan jama ku duba irin wannan tawalu fa na malaman farko ba dole ka ga wato sun bambanta da malamai da ɗaliban ilimi na wannan zamun nan Allah ya musu falala akan tawalu da sanin ya kamata Allah ya gafarta musu gaba da وقال عبد الرحمن بن مهدي ذاكرت عبيد الله بن الحسن القاضي بحديث وهو يومئذ قاد فخالفني فيه مال عبد الرحمن بن مهدي suka tattauna da wani alƙali mai suna Ubaidullah ibn al-Hasan kuma ranar yan a lokacin yana matsayin alkali yace sai muka samu sabani fa dakhaltu alayhi wa indahu an-nasu bi simataini sai na shiga wurin sa yana tare da mutane bi simataini sun yi layi simat layi ana yi kuma cewa simat irin bajau da ake bazawa in za a ci abinci sun yi layi biyu ko kuma suna zaune akan wani abincin abinci fa qala li yace zaka al-hadithu kama qulta anta bai bari sai sun kebance da shi ba ko ya yi shuru kawai tunda shi wancan din bai ma gano ba ce a alaga ta malam mas'alan nan da muka yi magana kuwa na je na duba shi kai kake da gaskiya a kai wa arju ana sagiran ce na dawo daga kan magana ta cikin kaskanci na na dawo kasa alkali kuma a cikin jama'a shi a fadarsa a majalisinsa amma bai ji nauyin ya gaskata abokin hamayyarsa ko abokin tattaunawarsa akan abin da ya shafi shi gaskiya ba وقال الخليل بن أحمد أيامي أربعة Khalilu ya ce, A rayuwata kwanaki guda hudu ne, yawun akhruju fa alkafi manhu a alamu minni, fa a ta'allamu minhu fa za ka yawun fa'idati wa ganimaci. Shi akwai ranar da zan fita, in na fita sai na gamu da wanda ya fi ni ilimi, sai ya koya mana abin da ban sani ba, to ranar ranar samun fa'ida ce da ganima. Wa yawun akhruju fa alkafi man ana a alamu minhu. wata rana kuma sai na fita sai na gamu da wanda ni kuma na fi shi fa wa allimuhu sai in koya masa fa zaka yawmu ajali ranan samun lada kenan wa yawmu rana ta uku akhruju fa alqa fihi man huwa mithli sai na gamu da wani tsarana kinina fa udhakiruhu sai mu tattauna fa zaka yawmu darsi ranan kuma ranan darsu ne wa yawmun akhruju fihi da ran da zan fita kuma fa alqa man huwa duni sai in ga wanda ke kasa da ni wa huwa yara annahu fawqi amma kuma ya zata cewa ya fi wato karamin kwaro amma mai rigima yace fala ukallimu ba na kula shi wa aj'aluhu yawma rahati ranar gobe ranar hutu ne Allahu akbar wa kana yuqalu ana cewa idza allamta aqilan ilman hamadaka in ka koya mai hankali ilimi sai ya gode maka ya ta maka addu'a saboda yana da hankali ya san ka kare shi wa in allamta jahila dhammaka idan ku jahili ne ka koya masa ilimi sai ya ta zargin ka wa makataka ya kika ya kyamace ka wa ma ya alamu mustahil ne wannan mai jin kunya baya samun ilimi wala mutakabbirin da kuma mai girman kai kaddu har abada waɗannan ba su samun ilimi mai girman kai da mai jin kunya da nauyi da yi magana wannan abin jama'a za ku gan shi a aikace a wannan zamanin masu hankali su suke yaba wa malamansu suke godiya suke fatan alkhairi wawaye kuma ba su da aikin banda zagi da tsinuwa da cin mutuncin malamansu yanzu musamman a zamanin na social media za ka ga malami ya fito ya karantar da wata matsala ko ya faɗi wani abu amma an ka bi ka ga irin comment da mutane suke sai abin ya baka tsoro jama'a wani ya ce ƙarya ne wani ya ce wannan sai ya ce wannan malamin jahili ne ka duba irin kajin wannan magana za ka ga irin wannan comment din bil harf wani ya ce mu ba mu yadda ba wani ya kawo wani tawili kuma duka jahilai ya jama'a ko abin da yake faɗa ba su sani ba amma za su wuce da zagin shi da aibata shi wani ma sai ya fito shi ma ya ƙara yin bidiyo ya ta wancan malami ya bada fatawa wani ɗan duniya ko makaɗi ko ɗan rawar banjo ko ɗan fim ko ɗan shaye-shayen sigari ko ɗan kallon ƙwallo sai ya fito ya ce bai da ba ba na ji akwai wani malami da saura ƙasa da ba mishi wannan cin mutuncin babu ka lissafa da kyau ka gani babu wani malami daga cikin wanda mu misali sauran jama'ar gari muke ganin girmansa ɗaliban ilimi suke cin more iliminsa al'umma take karuwa da iliminsa babu wani malami da ba ta mashi irin wannan cin mutuncin ba a nan ƙasar da muke rayuwa ƙasa Hausa musamman dai a social media to kai kokari ka a same ka a cikin irin wannan zalunci dan kanka kake zalunta malami ya magana ta ilimi so ta saba abin da kuke so ku ci ko ta saba abin da kuka saba ci ko wata fatawa ce wadda za ta za ta za ta za ta zama against your interest shine fa kawai ko da ma kuskure ne shi yana da cancanta ya kuskure annabi ya ce ya kuskure ma yana da lada ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fatawa akan POS fatawa akan saki a aure fatawa akan karin gashi fatawa akan kaza duk malamai sun bada fatawoyi sai kawai sai a yi mako guda ko wata guda ana zolayar su ana mai da su abin abin mokri ko malamai ne shine wannan saboda masu wannan maganan wawaye shine wa in allamta aljahila dhammaka bai taba jin wannan magana ba sai a bakin malam amma kuma ba abin da zai karewa da malamin illa zagi da cin mutunci da aibatawa wa makataka ya kika ce ai malaman nan ba sa tsoron Allah to kuma a hakan wata nan kuma da suke so a faɗi wata magana an malamai suka ke faɗa kuma su aka bace malamai sun ki fitowa su faɗi gaskiya ra'ayin shi shine gaskiya kawai malamai sun ki mutuwa su gaya wa shugabanni gaskiya da an zo kan wannan babin kuma shi kenan nan kuma ana zargin su akan sun yin magana can kuma su yi magana kan abin da suke so nan ma an zargin su ya malamai za su wallahi malamai abin tausayawa ne a wannan zaman abin tausayawa ne in kana hulɗa da su ka sani saboda suna cikin tsaka mai wuya kuma saboda ai dan adam ne wannan abin yana cutar da su ba kar ka ɗauka wai malamin dan kaji bai fito ya rama ba wai bai jin haushi ne a'a yana jin haushi yana jin damuwa yana jin takaici kuma yana da iyalai da matan shi da ƴaƴansa da almajiransa da masoyan shi da surukan shi da masu ganin girman shi duk suna jin haushi ba kai wanda kake wannan abin kana ganin wai ka ci banza ne wallahi baka ci banza ba duk ka dauki alakin duka tarin waɗannan mutanen saboda muminai ne ka bata musu rai ka shiga cikin mutuncin su da mutuncin masoyansu kanka dauka ka ci banza ne kawai wannan talikin da kake ko wannan bidiyon da kake ko kuma a dinga yankan abin da aka ga dama a sa a TikTok a dinga aibata malami ko a canza mishi magana duk wannan jama'a hanyoyi ne na barna da kuma mutane sa tarawa kansu ban nasasari zunubi Allah ka sani malam ya ce warwuya am a bazra jahmar akwai wani babban failasuf a daular abin nan bizantai ta sasa wanda ake ce ma bazra jamhar ana rubuta shi da boko da bozagmar bozagmar bokagam wani wani ba majusi ne mutanen kasar abin nan a Iran bari ku zan iya spelling din sunan B O Z O R G M E H R na ji haka sunan yake B O Z O R G M E H R sai kuma B O K H T A C E M zaka iya google sunan shi sananne ne a tarihi wani waziri ne a daular Kisra Anusharwan amma daga baya an kashe shi ne bayan mutuwan Kisra sarkin da ya biyo baya sai zama wani azzalimi ne sai aka zuga shi sai ya kashe wannan bawan Allah aka rataye shi a a bainar jama'a aka kashe shi didin didin kafirai ne ba musulmai bane Allah shi kyauta yace akhadha timra'atun bil jami'i wa huwa kharijun inda Kisra wata rana ya fito daga gun sarki Kisra din sai wata mata ta zo ta rike linzamin abun hawan sa faqalat akhbirni amma yuhitun nasa fihi min ma'ashihim ala qadri kasbihim a kaisihim am bi taqdirin min khaliqihim lahum ka bani labari abin da yake kewaye da mutane na arziki da wadata da suke samu shin kowa yana samu ne da kokarinsa ko ko kaddara Allah ce ko kokarin shi ne ki samu shi ko Allah ne kaddara a samu haka فقال العزيز هذه مسألة قد اختلف فيها من مضى من سلفنا أجل سماء جنت سنة ما سلف هو yace to dai magabatan mu sun yi sabani akan wannan matsala kowa kokarin shi ne ki samu shi kaddara Allah kala tace tace da fa anta ala kasarati ma ta'khudhu min baitil mali ta aya anil jawabi fi hadhihi mas'ala yanzu kai duk abin da ake baka na albashin da ake baka saboda ka dinga amsa mana fatawa amma ka kasa fa kala la yace ana akhudhu min baitil mali ala qadri ma usil yace gaskiya ne ai dama ana bani ne da gurgurdan abin da na iya walau akhasu ala qadri ma la usilu an fastuhu sari'an da a ce duk abin da ban sani ba za a bani kuɗi akan shi ai da na gara da baitul malin dama ai abin da na iya aiki bani kuɗi ba abin da ban iya ba fa qalat lahu almar'atu tace amma innaka idza ayita an jawabi hadhihi mas'ala ahsanta ahsanta alhila fi ta'ahud rizqi alayka ce to ko da dai ka kasa amsa wannan tambaya amma lalle kana da hikima wajen yin bayani akan yadda kake samun arzikinka وقال غيره من الحكماء لم أطلب العلم لأبلغ أقصاه yace ni dama ban taɓa neman ilimi dan na kai matuƙa a ilimin ba dan na kai ƙarshe ba walakin li a'lama ma la yasahu ni jahalu shi sai dai dan na san abinda wato a bai dace da jahilta ba wannan dama shine kuma asali game da neman ilimi eh asali game da neman ilimi shine mutum ya nema dan kai ya zama jahil babu laifi nufacin neman ilimi mai zurfi amma ba wai don ya zama abin jayayya ko abin rigima ko makamancin haka ba wakalar sha'iru wancan da muka faɗa shi wancan ba ma guja akwai wani mawaki khalil muturan khalil ya yi wata kasida wadda a ciki ba da labarin tarihin tarihin mutumin da kashe shi ya ce idan manta ilmi tana haitu inda atala فأملي أم تناهى فأقصر ويخبرني أن غائب المرء فعله كذا الفعل أما غيب المرء يخبره yace idan ma manta ilmi tanahaitu inda duk inda ilimi na ya tsaya to anan ni ma nake tsayawa atala sai fa umli am yace yace shin yayi yawa ilimin nawa ko koye bai yawa ba fa umli in yana da yawan sai na ci gaba da shiftarsa amtana ha ko ko ya kare fa uqsiru ni ma sai in dakata fa aqsiru sai in dakata in takaita in ilimi na yayi tsayi akan magana in yi magana akan ta idan ilimi na ya takaita ni ma sai in takaita wa yukhbiruni an ghaibil mar'i fa'ilu yace kuma aikin mutumin da baya nan yana iya gaya maka mutumin wani iri kasan irin aikin da mutum yake kana iya gane wa irin mutum ne shi kamar fi'ilu amma gujibal mar'u yukhbiru kamar yadda ainihin wato shi aiki yake ba da labari a amma gujibal mar amma gayyabal mar'u kamar yadda aiki yake ba da labarin abin da mutum ya koyi mutum yana nan aikin shi zai ba da labarin abin da ya koyi na sirrinsa fuskar shi za ta gwada haka in ma baya nan aka gaya maka aikinsa za ka san wani iri ne shi wa akhbarani ghayru wahidin an abi an abi muhammad qasim bin asbaq qala yace lamma dakhaltu al-mashriqa lokacin da naje kasar gabas wa nazaltu al-kairawan na sauka a kairawan fa akhadtu an bakr ibn hammad hadith musaddad na samu wani malami mai suna bakar ibn hammad ya koya mana hadisan musaddad malamin su bukhari din nan ثم رحلت الى بغداد ولقيت الناس sai na tafi bagadaza kuma sai na game da wasu malamai falamman saraftu da na dawo na kamo hanya zan koma andalus kenan ya ce a uttu ilaihi sai na koma gun bakar bin hammad da tamami hadisi musaddad dan na ji ragowan hadisan musaddad fa qara'tu alaihi fihi yawman hadisan nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kadima alaihi qaumun min mudar sai wata rana na karanta ina biya hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam aka rawaito daga shi ma hadisin musaddad din ne wanda aka ce wasu mutane daga mudar sun zo mujtabin limari suna sanye da riguna ya gaggu mujtabi sun lulluɓa da annimar da bargunansu faƙala inna ma huwa mujtabi thimari ce ce a thimar ne sun zo ne suna ɗauke da wato ‘ya'yan itace faƙala faƙulsu da sai ce inna ma huwa mujtabi annimar a karon kalla mustabun nimar ne fa akar wa kalla haka za qara'atu ala kulli man qara'atuhu alayhi bil andalus wa bil iraq kafin na baro garin ma andalus haka an koya mu da nazo nan wurin ka na wuce tafi iraki ma haka na ji agun malaman iraki sai malamin sai ya fusata fa qala li bi dukulikal iraka to ariduna shikenan an zama yan birni wato kai ka je iraki ko ka je tushen ilimi yanzu ka fi karfin mu muna magana mu malaman ka kana mana musu wa tafkhuru alaina haka mana alfari ka je inda bamu je ba au nahu zalik nahu haza wato shaitan ya dan ingiza shi haka kadan sun makala kumbina ila zalika sheikh shi to tashi mu jigun malam wani li sheikhin kana fil masjid wani malami da ke masallaci fa inna lahu bi mithli hadha ilman ya san irin waɗannan mas'alolin fa kumna ilayhi wa sa'alnahu an zalika sai muka je muka tambayi malamin fa qala sai ce inna ma huwa mujtabin nimar ce ya riga su malam yanda dalibin ne fara haka kama qultu kamar yadda na faɗa jimi ba da labarin shi Muhammad abin nan Qasim ibn Aswad yace wa hum qaumun me ake nufi da mujtabin ne ma yace su ne mutane kana yalbisuna thiyaba suna sanya tufa mushaqqaqatan juyubuhum amamu wato wanda wanda suke da yagaggun wuyaya da hannaye wan nimaru jam'u namira bargo faqala bakr ibn hammad wa akhadha bi anaf bi anfihi sai ya rike hancin shi haka ya ce ragima an filin haq ya dungura kan shi ce gaskiya ta fi karfi na gaskiya ta fi karfi na ragima an filin haq wani sarrafa ya juya ya Allah ya taimake shi sai ya dawo cikin hayyacinsa yana ishara zuwa ga hadisi ne wanda yana cikin sahih muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yayi baki mutanen mudar da suka zo sai gan su kata kata alama suna cikin talauci da yunwa da fatara shi annabi sallallahu alaihi wasallam hankalin shi ya tashi ya miƙe innal hamdalillahi kaza kaza kaza yace da ma ku sadaka da ma ku dinga taimakon talakawa da gajiyayyu sabai duk ba su gane ba har sai wani can ya gane yace kai annabi bana ishara zuwa ga talakawa nan ne yace ya ɗebo da binu ya kawo shikenan daga nan sai mutane suka ta kawo musu kyauta da sadaka shi annabi yake cewa man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ai kowa ya san hadisin ko yana na cikin sahih muslim a lamba hadisi na dubu ɗaya da lamba goma sha bakwai shi ne yake shara hadisin musaddad din a nan wajen to a cikin zaka ji an ce sun zo da kafafunsu a yayyage hannayensu a bubushe gashinsu yarba tsaitsaye sannan kuma tufafinsu mujtabin nemar suna lullube da barguna wanda sun yayyage bargu mutum yake samu ya yaga sai ya kula ya sa hannun shi nan ya kula ya sa hannun shi nan ya kula tsakiya ya sa wuyan shi kawai shine shine rigar shi saboda tsaba talauci da ya musu katutu ya musu riga da wando to wannan hadisi yake ishara sai suka samu matsala game da kalmar mujtabin nimar saboda ba dugu yake ba lokacin ana karantawa ne babu dugu to amma dai abin da yake so nuna mana shine yadda malamin da ɗalibin suka tattauna cikin mutunta juna wani da shedan ya so ya shiga tsakaninsu amma dai wani malami ya musu abin nan ya musu abin nan alƙalanci kuma gaskiya ta bayyana kuma kowa ya karba amma farko shedan ya so ya ga wancan malamin cewa to wannan fa saboda ya je iraki inda iraki kuma lokaci ita ce ita ce asimatul ilmi wal khilafa to yana so ya gwada mutane cewa shi ma ya zama sarkin ilimi ya zama sarkin karatu yana musu da jayayya da malaman shi Allah shi kyauta malam yace fasu wa qalat imra'atu lish'abi wata mata ta ce wa al-imam sha'bi Amir ibn Shura'ib ayyuha al-alim aftini Allah shi gafarta malam a bani fatawa fa kana innamal alimu man khafa Allah azza wa jalla yace ke ni ba malami bane malami shine mai tsoron Allah mu dai yan yan abin nan da yan yan yan kokari ne ga munan muna gudawa yace a kasa gashi na malami yace wa tajidu misdaka zalika fi qawli ta'ala wattaqullaha wa yu'allimukumullah ku tsoron Allah wa yu'allimukumullah Allah shi yake sanar shi da ku ilimi قال القرطبي في الجامع فيها وعد من الله تعالى بأن من اتقاه علمه wannan aya tana nuna zuwa ga yadda Allah ya alkawarin idan ka ji tsoronsa zai sanar shi ka ne ba wai sharadi ne kamar da yawanci muke fassarawa ba amma bayani ne Allah yake ai yaj'alu fi qalbihi nuran yafhamu bihi ma yulqa ilayhi Allah zai sanya maka hasken da zaka fahimci abin da ake gaya maka wa qad yaj'alu wa qad yaj'alu Allahu fi qalbihi ibtida'an furqanan ay faisalan yafsilu bihi bayna al-haqq wal batil tun farkon Allah ya so sai sanya maka wani abu a zuciyarka wanda zai bambance maka gaskiya daga bata wa minhu qawluhu ta'ala ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha ya in taqullaha yaj'alukum furqana wallahu a'lam wa qala sai qurtubi yace a can gaba fadin Allah inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama an ibn Abbas qala ya'ani al-ulama'u ya'ani bil ulama'i alladhina yakhafuna qudrata ne malamai wanda suke tsoron kudura Allah fa man alima anna Allah azza wa jalla qadirun ay kana bi mu'aqabatihi ala al-ma'asi dole san Allah isasshe ne zai iya abinda da ya so sai ya yanke ya yanke yaqini cewa lalle Allah zai iya hukunta shi idan ya saba wa Allah wa qala rabi ibn Anas Rabi ibn Anas yake cewa man lam yakhsha Allah ta'ala falaysa bi'alim duk wanda bai tsoron Allah ko mun tare ilimin shi jahili ne wa qala mujahidin innamal alimu man khashiya Allah azza wa jalla malami shine wanda ke tsoron Allah wa ibn mas'udin kala kafa bi khashyati llahi ilman wa bil iktirari jahala tsoron Allah shine iyakar ilimi ruɗuwa da kai kuma shine iyakar jahilci wa qila li sa'd ibn ibrahim man afqahu ahli al madina qala atqahum li rabbih azza wa jalla alga ta malam waye fi ilimi a madina yace wanda ya fi tsoron Allah wa mujahidin innamal faqihu man yakhafu Allah azza wa jalla malami shine mai tsoron Allah wa qala ali ibn abi talib إن الفقيه حق الفقه من لم يقنط يقنط الناس من رحمة الله malami iyaka malami shine wanda baya cire wa mutane tsammanin rahama Allah walam yarkhus lahum fi ma'asi Allah azza wa jal ko bai halasta musu saban Allah walam yuqminhum min azabillah bai ce musu ku yi komai ba komai Allah yana da gafara wa anna Allah ghafurur rahim walam yad'i alqur'ana ragbatan anhu ila ghairi kuma bai bar qur'ani saboda yana ganin wani abu ya fi Qur'ani daraja ba. Innahu la khaira fi ibadatin la ilma fiha. Mutum ya tabbata Allah ba ilimi ba ta da wani alheri. Wala ilma wala fiqha fihi. Wala ilma la fiqha fihi. Kuma ilimi ba fahimta ba ilimi bane. Wala qira'ata la tadabbura fiha. Karatu haka a ci barkate ba karatu bane. وقال مالك رحمه الله المراء يقسي القلب ويورث الضغن جاية دمسو ya ce to wannan yana busar da zuciya ne sannan yana gadar da gaba wannan jama'a mas'ala ce muhimmiya kwarai da gaske da ya kamata mu fahimce ta game da musu da jayayya musamman a wannan zamanin da mutane suka dauka wai musu wai hanyar ilimi ce hanyar bayyana gaskiya ce har ka ji mutane suna ilani daga kowane dawa'if na mutane sawon ahlus sunna ne su ko yan bid'a ne ko wasu batattu ne kowa yana ilanin an yi sa'a su kada su mai mutane suke suka mai da ilimi ne zama kaji mutum yana cewa ni na ba kowa dama ga lambar wayata duk wanda yake so ya zo mu tattauna akan wannan matsala kuma yana ganin wai hakan da yake wai hidima yake wa addinin musulunci sannan kuma akwai tashoshi na cikin TV musamman irin na internet waɗanda aikin su kawai kenan suna zuga mutane waɗanda suke ba su san ciwon kansu a ilimi ba suna yin wannan sabga Imam Malik din nan shine wani ya ce wai sai sun yi munazara ya ce ni ba ni da jayayya akan duk abin da nake akai na yadda da shi da haka ba bukatar sai ta tona da wani in tabbatar da gaskiya ta kai tunda kana da musu to ka je ka samu wani irin ka wanda kuke da jayayya sai ku je ku ji jayayya in kai ba kaddare ne ka je ka samu dan shi'a ko dan shi'a ya samu dan dan kalakatu ko dan kalakatu ya samu dan boko haram kowa ne wanda suke suna da musu akan addini sai su yi musu din amma kai da kake akan asali baka bukatar sai kai musu kamar kai ne a ce misali attajiri mai kuɗi sai wani talaka zai ce a zo a yi musu akan waya kuɗi ni da kai domin mu zo a ga wanda zai lissafi ya za ka ka bata lokacin ka alaga lokacin ma wasu yan kwangila suna jiran ka ko wasu ma'aikata ko wata harka za ka biya wani wani wani tsolo haka wanda bai samu da yake yake in kana da taimako za ka bashi ko ka bashi ka wuce ka rabu da shi gashi na kasa ma da yake cewa almira'u huwa al-jidal al-mazmum shine musu abin zargi قال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير cikin mutane akwai da yake jayayya akan al'amarin Allah ba tare da ilimi ba ba tare da shari'a ba ba tare da littafi mai haske ba ولذلك نهى الله نبيه عن الجلوس مع هؤلاء وامره بالاعراض عنهم قال سبحانه Allah ya hana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna tare da masu jayayya Allah ya umarci shi ne kau da kai daga barin su Allah ya ce wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum in kaga masu kutsawa cikin ayoyin Allah ka kau da kai daga barin su wa qala Allah ya ce wajalihum billati hi ahsan ka tattauna da su da abu mafi kyau mun tuna mun yi wannan karatun a baya cikin hadisi da kama game da ka'ida me yake nufi da billati hi ahsan yace falam yutliq lahu falam yutliq lahu jidala mukhalifi Allah bai saki zance ya ce je kai jayiya da masu sabani da kai ba hatta qayyadahu bil ahsan sun ya zama allati hi ahsan yace فالجدال مكروه للعلماء والألباء malamai masu hankali a ahalul lubbi su kansu an kyamatar musu da yin jayayya fa kaifa lil juhali wal agbiyai to ina kuma ga wawaye da jahilai kuma su ne suke yi din yanzu malamai masana na gaske an kyamatar da su akan abu idan kaga wancan na Kano Allah ya nuna mishi iyakarsa in ku tuna na faɗa na ce wallahi wannan mutumin ko da ilimi yake da shi irin cika bakin da yake Allah ba zai bashi kai labari ko aka ilimi kake wannan cika bakin kace duk duniya ba wanda ya isa ko dan temiya ko dan bazu ko wane ne kai ta faɗan wasu maganganu waɗanda ya fi kama da mutumin da ke kwance a asibitin mahaukata ya dinga yanzu to wannan ko akan gaskiya kake sai Allah ya gwada ma iyakanka balantana ba akan gaskiya kake ba irin wannan cika baki zaka ga aka baka da shi da wasu samari matasa waɗanda suke a ali 40s ɗinsu suka hana shi rawar gaban hansi inda cewa minti goma minti goma ya dinga zufa ya dinga ya dinga abun kunya har yau kuma daga nan kuma Allah ya ci gaba da karya bayan shi har yau ba a ma ilimi wannan cika bakin sam ba a wa ilimi wannan cika bakin ka ce ba wanda ya isa ba wanda yake da wani abu tun kana yi da rayayu har matattu waɗanda ba a ma san ina kabarin su yake ba yanzu ka ce ba wanda isa ibn hajar ne zahabi ne nawawi ne ibn timiya ne kowa ka ci kwalashi ka ce bai isa ba ina za ka kai labari a irin wannan abu ita ma ya kamata mu gane wannan mu dina neman a cewa a zo a tattauna a zo a yi jayayya mun mun shirya sai ga mutum gashi kuma akwai takardar da su saka ka a live ana kallon ka kuma ka kunyata ka ga mutum daga baya dole shi ma zai dinga tanan kai nawa kai nawa wuta wallahi ba shi ne ba shi ne hanyar ilimi ba ilimi yana da sunna shi jama'a karantarwa ita ce sunna ilimi haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inda manzo Allah da yazo ya ce bari ya je ta jidali da Yahudawa da addinin bai kawai su ba da yabo Madina ce to Yahudawa tunda kun ce ba ku yarda da ni annabi bane kun yarda da annabi Musa kun ki dama kun kai ta annabi Isa to na ba ku dama a cikin ku wanda ki ganin ya Isa ya zo mu yi jayayya ko yi ne turo Abubakar ko Umar ko Ibn Abbas ko Aliyu aje ai ta wannan musu da dai ne bai kawo yanzu ba haka sahabbai ba su dauki wannan tafarkin ba haka tabi'ai haka atba'u tabi'in haka duk wani malami da ka sani daga baya ne aka zo da bid'a ta fara yawa a gari aka fara irin wannan mu'tazila da da karramiya su ne aka sani da asha'ira aka san su da yawan musu da jayayya da munazara amma ahlus sunna ba san su da haka ba amma a nan kasar wai sai kaga malamai na ahlus sunna da ɗaliban ilimi sun ɗauka wannan tafarki kuma wanda da aka ce a zo a yi da shi ya ce a sai a ce matsoraci ne ba zai iya bane bai da hujja ne to shi kenan je a haka wanda ya ɗauka haka shi kenan ya ɗauka haka mana to saboda wani saboda tsoron ka a ce bai da hujja kawai sai ya je ya san fa ba daidai bane sai ya je sai a je kuma ya buji buji da shi kuma a madadin sunna ke irin wannan munazarar da ake yi da wannan holo kun tattaunawa ba ta da amfani ba addini ba ne saboda su masu saurare shugaba za a samu su a rikita musu saboda akwai talbisul haqqi bil batil an cakuɗa gaskiya da ƙarya a wuri ɗaya to ita gaskiya ita take cutuwa ko da yaushe yadda kasa ruwa mai kyau in aka zuba mashi ruwa mai datti a cikin shi sai dai su zama ruwan datti ba za su zama duka ruwa mai kyau ba malam ya ci gaba da cewa fal mujadilu yaj'alu fi nafsihi inda al-khawdi fil jidali alla yaqna'a bi shay a cikin zuciyar mai jayayya dama ya lissafa cewa ba zai gamsu da komai ba sai abin da ya zo da shi wa man la yaqna'uhu illa alla yaqna'a fama ila iqna'ihi sabil wanda ya zama ba za a yi gamsar da shi ba so yake shi sai dai a gamsu da abin da yake a kai a gaba da za a tattauna da shi kowa in ya zo wurin jayayya ya zo ne na shi yake so kawai ya gamsar ya ce wala wuttafaka alaihi bi hukama bi kulli bayyana inda duk masana za su haɗa akan abu shi ba zai karba ba balla wujtama alaihi al-anbiya bi kulli mu'jiza kai ko da annabawa ne ma suka haɗa kan abin da mu'jiza irin yadda yahudawa suka kiyar da gaskiya ba zai bar abin da yake kan ci fa idan tuliya insanu bi mujadilin mushawishin wa musajilin munawishin qasadahu lijaju lan qasad qasduhu lijaju lil hijaj idan Allah ya tarbice ka da wani mutum mai jayayya rigimamme wanda yake dan tattaunawa ta fushi da fitina wanda yake mai mai da abu fada manufarsa shine jayayya ba hujja ba wa muraduhu mubahatul ulama wanda yake so shi ma ya dinga wa malamai alfahari wa mamalata sufa ya dinga musu da jahilai da wawaye fa hakuka an tafa an tafirra minhu firaraka min al usudi wal as wal asawidi shi abin da ya kamata shine ka gudu ka bar shi kar ka je ku tattauna irin nan da za ku gudan ma zakoki da da da mesa man babban mace ya ita ce al asawidi gashi nan al hayatul azima qala qala sha'iru tarahu معد مؤد للخلاف كأنه برد على أهل الصواب موكل وموكل za gan shi ya shirya musabani kai ka ce shi aka wakilta don ya dinga mai da martani ga duk waɗansu wanda suke akan gaskiya don ka ga irin wannan wanda yake ta cewa a zo a tattauna to ka gudu kakkace fa in lam tajid min muzawalatihi buddan in ya riga ya saka wata kwana wadda dole sai kun yi magana sai kun tattauna fa qabil inkarahu bil alhaqa bi inkarikal batil to sai ka fuskanci yanda yake musun gaskiya kai kuma kai ka kawo abin da zai bayyana ƙarya da yake akai wa difa'ihi sidika bi difa'ikal kadhib sai kuma ka tare ka tunkuɗe ƙarya kamar da yake tunkuɗe gaskiya wa iyyaka an ta'aru jama'ahu ila basil hikmati kar ka sake ku hau mataki na faɗan ilimi tare da shi kai ta faɗa mishi ka'idoji da mas'aloli na ilimi wa an tazkur lahu shay'an min al-haqa'iq ko kuma kace kai ta faɗa mishi wasu mas'aloli na ilimi ma lam tatahaqqaq anna lahu qalban tahiran la ta'afuhu al-hikma matakar ba ka ga cewa zuciyar shi lafiya ce za ta yi karba ba kar ka je gun jayayya kai ta faɗan wasu mas'aloli na ilimi kana karantar da shi ga banza yace wa li kulli bira'in fa inna li kulli turbatin zarsa kowace ƙasa akwai irin abin da ya kamata a dasa a wajen shi zuciyar shi bai kamata a dasa mata hikima ba wani kulli bina'in asasan ma kowane gini yana da fandishinsa wa ma kulli ra'asin tastahiqqu attija ba kowane kai ne ya kamata a sa mishi crown wala kulli tabi'atin tastahiqqu ifadatul bayan ba ko kuma kowane yanayi ne ya kamata a tsaya a cika bayani wa in kana labudda in ya zama maka dole sai ka mishi bayani faqtasir ma'ahu ala ikna'in yablughu famu to ka taƙaita akan iya abin da zai iya fahimta faqad qila ana cewa kama anna lubba thimari mu'addun lil anami fattibnu mu'addun lil an'ami yace kamar yadda abin da ke cikin cikin dan itace abin cikin to shi kuma shine shine na mutane shi kuma bawon shine na dabbobi bawon lemu bawon aiba bawon rake kaga wannan shi ake ba dabbobi kai ko mutane ku ci na cikin mai kyau to shi kaman dabba ne wa kadhalika lubbul hikma mu'addul li dhawil albab haka nan ilimi na masu hankali ne wa qushuruha bawan mabzula lil an'ami sai a zuba wa dabbobi tumaki da awaki da wannan tinkiya ne irin wannan ne musu yace afadahu ar-ragibul asfahani fi kitabin tari'a ya dauko daga littafin الراجب الأصفهاني الحسين بن محمد بن المفضل الإمام الراجب الأصفهاني من لتاف na na na abin nan na abin nan na na kamus na Qur'ani mufradu abin nan alfazul Qur'an ma'ani alfazul Qur'an ya rasu a shekara ta ɗari biyar da biyu wani malami ya taso a ƙasar ƴan shi'a kuma ahlus sunna ne a Asfahan ƙasar Iran ya taso daidai sanda suke tsananin shi'a su farkon karni na shida shi kuma Allah ya taimake shi ya zama malami na ahlus sunna ya dake an inda aka dauko wannan magana shine kitabu zari'a fi makarim shari'a daga shafi na 256 zuwa 60 bi tasarrufi qultu ni malami tariki sai na ce wanzur misdaka zalika fi athari al-fasl al-qadim kaga ka duba gaskiya wannan magana a cikin asar da aka kawo a fasalin da ainihin wato yake tafi wanzur ihya ulumuddin li abi hamid al-ghazali ka duba kuma ihya ulumuddin juz'i na uku ta al-ghazali a inda ya magana akan al-afatu rabi'a al-mira'u wal jidal ya yi magana akan musu da jayayya da irin bala'in da ke cikin su a cikin ihya ulumuddin wannan dai duka bayani ne akan irin yadda magabata suke da gudu da tsoron shiga cikin rudani na 'yan duniya game da tattaunawa da musu sabanin yadda mu a yanzu mutane suke ganin cewa wato shi musu da jayayya shi ne hanyar da za su bi a san sun iya a san su ma sun gane a san su ma they have arrived kar a dinga raina su da haka wasu suka zama malamai da karfin tsiya aka juya alƙalmin malata saboda sun iya jayayya sun iya musu kuma kowa na da a account na Facebook a hannunsa da yake ganin su sai aka ɗauka malamai jahilai ne da yan ba na iya da yan takibi ga san sun cika gari kamar yadda na faɗa ka zo da ki duk wani malami ne sun ciwon kanshi ya san kuma muhimmancin ilimin sa ba ka taɓa ganin shi a wannan hayanin ba ka taɓa ganin shi a hayaniyar cewa a zo a yi jayayya a zo a yi musu a zo a yi jidali ba za ka taɓa ganin shi saboda ya sa abin da ko ɗan boko ne kuwa babu wani ɗan boko yanzu farfesa akan wata kimiyya zai faɗo ta magana sauran jahilan gari su musa shi to kun yasa a zo a yi jayayya yazo ya faɗa a Twitter ya ce duk wanda yake da musu akan mas'alan nan da ne magana akan tattalin arziki ko kimiyyar halittar ɗan adam ko kimiyyar noma ya zo mu haɗa da shi a wuri kaza a zo a yi musu ba wanda zaka je na wannan babu dan wani malamin alqur'ani wasu na alqur'ani ya ce a zo a yi jayayya akan wata ka'ida ta tajwidi da ya sani wanda jahilai ba su yadda ba ko malamin hadisi ko malamin fiqh ba za ka ji wannan a bakin sa ba saboda shi malami ne ya san abin da yake ya san darajar ilimin sa amma duk wanda ka ji yana irin wannan to ka tsaya da kyau ka kalle shi zaka ga wato wani ne wanda yake so ya shigo gidan ilimi ta kofar baya ta back door ya ya rasa yadda zai a gane malantar shi shi ne yake so a yi jayayya da shi a yi musu dan ya samu shi ma ya daga a ji labarinsa to ba abin a biye mishi ba a biye mishi sai in ya zama dole sai abu wannan ga'ida da malai ambata nan za mu saurara nan insha Allah wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum